حينئذ هناك خلل ميكانيكي حول الميكروفونات لذلك استجابة لطلب من بعض الإخوة الأفاضل الأكارم سوئيدها ولو بشكل غير متناسب حول اليقين وهذه المرة عنونتها باليقين مفتاح السعادة ثم إنني إبان ذاك تكلمت حول ما سيقوله الكافرون في نار جهنم المؤمنون يقولون ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المسلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ثم قالوا في الآية السابعة بعد الأربعين حتى أتانا اليقين ما هو اليقين ما هو اليقين واليقين له مراتب كما قلت في تلك الخطبة الماضية المنصرمة ثم إن الله رب العالمين قال في الآية الخامسة بعد التسعين أو التاسعة بعد التسعين من سورة الحجر قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ما هو اليقين ثم لفظ اليقين يأتي أماكن كثيرة وهم بالآخرة هم يوقنون وليكون من الموقنين اليقين اليقين الموقن الموقنون لكن اليقين في الآية التي سقتها إلى مسامعهم الكريمة حتى أتانا اليقين أي حتى أتانا الموت لأن الموت هو اليقين يأتيك بالأخبار الغائبة منقطعة عنك ليرى الإنسان يعني عين اليقين أو حق اليقين ثم إن لليقين كما قلت مراتب هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك حق اليقين ما هو المثال المثال لو أخبرك إنسان أن الكعبة بمكة المكرمة وعلمت هذا في قلبك هذا اسمه علم اليقين لكنك لما رأيت مكة بأم عينيك هاتين هذا عين اليقين عين اليقين لكن لما جعلت يدك في الحجر الأسود وأنت تطوف هذا حق اليقين لليقين مراتب فالموت هو حق اليقين لأن الموت يأتي بالحقائق لذلك إن الكافرين في جهنم نعوذ بالله من جهنم لما سئلوا ما سلككم في سقر ما الذي أدى بكم إلى جهنم ذكروا أشياء أربع أولا لم نكن من المسلين ثانيا ولم نكن نطعم المسكين ثالثا ثالثا وكنا نخوض مع الخائضين رابعا وكنا نكذب بيوم الدين هي المصائب والبلايا عليهم الآن هم في النار فما تنفعهم شفاعة الشافعين حتى أتانا اليقين إن الكفار اليوم ليس لهم أرب إلا التمتع بالدنيا الفانية الفارغة الهالكة المهلكة أما المؤمن يجتهد كل الاجتهاد ليحقق المكاسب الدنيوية والأخروية لذلك كانوا في غفلة عظيمة حتى فاجأتهم المنية والمنية هي الموت وهي الهتف وهي الهلاك حتى إذا هلك أي حتى إذا مات لذلك لا ينبغي لمؤمن أن يكون ديدنه كديدن الكافرين وبدليل أننا بدأنا الخطبة اليوم في الوقت المتأخر لا أطيل أسأل الله رب العالمين أن يبارك فينا وفيكم وأن يجعلنا من الموقنين والمتقين والخائفين والمخبتين والأتقياء الذين يعلم الله رب العالمين كأنهم يرونه لأنك إن لم تكن تراه فإنه يراك ألا صلوا وسلموا على نبي الرحمة نبي الهدى نبي العظمة نبي المرحمة والملحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين godiya ta tabbata ga Allah godiya kan godiya jinjina da yabo su ƙara tabbata ga mu sarkin baiwa marashin ɗa ba shi da ɗa ba don kasawa ba ya riƙi waliyai ba don yana neman a taimaka mai ba ya ciyar ba wai don wani ya matsa mai ba ya jinkirta ajali don tausayi gabawa la'alla ko ya tuba ya taɗaɗo arziki gaba ya kosa gode mai ya ba da lafiya ko a ci amfanin lafiyar wajen bauta mai ya sanya mutuwa ajali ko a daddara a kintsu a yi tattali a yi shiri ya aje kabari a kwatun ajiya na lokacin da ba wanda ya san iyakan sai Allah ko mutum ya ƙara tunawa da wancanan ka kwanciya ya sanya rashin lafiya ko kai mai lafiya ka ga mara lafiya ka gode wa Allah ya ba da ido gululai muna gani da su wani ya ɗoɗashe mai ga idanun amma an cire hasken ganin ko kai mai gani ka gode wa Allah ya ba da ƙafa kai tattaki da ganin zuwa inda kake so in za ka iya wani kuma ya malkaɗe mai ƙafar baya tafiya ko kai mai ƙafa ka gode mai ya ba da farcen da za ka sosa ƙaiƙayi wani hannun ya zama dunkulƙoƙi ba iya sosa ko ka gode in kun gode ya ce zan ƙara muku wa ista azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shirik kuna godiya gare ka ya ubangiji tare da mun kasa ma wajen bada godiya yadda ta kamata tsira da aminci su ƙara tabbata ga farin jaka da babba ɗan abdullah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan shi tsarkaka kirkaka daɗaɗa kyawawa da sahabban nan nashi gwaraza sojojin allah sojin annabin allah masu la'anta su Allah ka la'ance su masu saukar da gaskiya gare su Allah ƙara mana gaskiya yan uwa masu albarka khutuba ta maimaice dangane da khutubar sati biyu da ta gabata kuma wannan gaskiya girmama bukatan yan uwa ne da suka aiko gare ni malam wannan khutuba ba a ji ba ko za a sake maimaitawa abu ne muhimmi a rayuwa ta yan uwantaka ka ji complain na yan uwanka ka saurare su la'alla kai da ka faɗin mejinka ya mafi ka har ga Allah ajiyar Allah yawa ke gare ta la'alla akwai saƙon da zai kai inda kai ba za ka iya kaiwa ba to da haka tsawon dalilin ya sa zan maimaita hudubar ko da ba da faɗi ba saboda yanayin lokaci ba san an kira sallah ba ina duba ka tsina ga lokaci ya wuce subhanallah da haka sai na sake abinda bature ke kira rebranding sanya mu hudubar suna sabo yaqini mabudin arziki al-yaqin miftahu sa'ada duk sako ɗaya ne sannan sai na ɗauko aya tun daga aya ta 42 da 3 har zuwa da 7 a cikin sura mai lamba 74 inda 'yan aljanna ke tambayar 'yan wata ko kuma mala'iku ke tambayar su ma salakakum fi saqar me shigar da ku saqar ya kula ananno saqaru ɗaya daga cikin sunayen jahannama ne Allahu akbar dan wuta na da kofofi guda bakwai laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum kaga akwai jahannam akwai jahim akwai sa'ir akwai sadar akwai lava akwai hawiya akwai hutama su bakwai gate na wuta dan haka ana kiran su darakat nutso kan nutso zuwa ƙasa amma aljanna na da darajat mataki kan mataki Allah ka ba mu darajat ka tsare mu da darakat to nan an tambayi ‘yan wuta me shigar da ku saƙar sai suka ba da amsa hudu suka ce lamba ta farko lamnaku ba ma sallah shi yasa aha dalil na farko lam naku minal musallin na biyu wa lam naku nut'imul miskin ba ruwanmu da ba da abinci ga maragata ba ma ciyarwa amma an turo abincin a matsayinmu na masu mukami daga sama ko ƙasa mu raba masu shi sai mu danne mu cinye daga mu sai mu ya ku masu irin wannan kaddara a turo abincin palliative taimako da agaji daga gwamnatin sama zuwa ƙananan hukumomi da mataki na jiha saboda ka isa kai ne za ka sa hannu a madadin talakawan kuma da sunansu kai ku je ku taskace ku hana su ku ci za ku ga ci ran da ci baya ci tabbas ko shakka babu saboda in wuta za su ce ba mu kasance muna ciyar da abinci sannan abincin nan ba naka ba ne ci aka yi karaba an kuma amince da kai ne ashe ha'ine ne ashe maci amana ne kaico sannan kaico Allah wadai sannan Allah wadai bone kan bone ta tabbata game irin wannan hali Allah ka tsare mu yan wuta suna cewa mun kasance ba ma ciyar da abinci ga miskinai biyu kenan na hudu wa kunna nakhudu ma al-kha'idin mun kasance duk inda banna take muna kutsawa na hudu wa kunna nukazzibu bi yawmiddin mun kasance a duniya kiyama mun ce ƙarya ce to ai ga ta zo muku afa sihirun haza yanzu kuma sihiri ne ba kwa gani ne suka ce hatta atana al-yaqin muna cikin wannan mugun hali har yaqin mutuwa ta al-yaqin mutuwa ake nufi ana sabanin wani dan bid'a a Sudan da ya taba cewa ka bauta ma Allah har yaqini ya zo maka in yaqini ya zo ka daina ibada sai ce yana da aya sai karanto aya ta 99 daga daga sura mai lamba 15 Allah ce wa abdu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma ubangiji har yaqini ya zo maka sai ce to kun gani na ci gaba da bautar Allah da zar na samu yaqini Allah Allah ne in bar sallah ka gani kamar kai na ce da kai ka yi tafiya daga nan har kantin kwari daga nan ka tsaya sai ya ɗauko wancan fassara ba ƙur'ani wanda kaga a hankalce yaƙini anan mutuwa ake nufi saboda wannan aya mai lamba arba'in da bakwai don sun ce hatta a tanal yaƙin yaƙini ya zo mana ɗaya kenan na biyu wafi manzon Allah yaƙini har ya bar duniya ya bar sallah ya kai mai muɗaɗɗen fassara sannan lokacin da Usmani ɗan Maz'uni ya rasu dangin manzon Allah ne sai ce amma Usmanu faqad atahu al-yaqin shi ko Usman gashi na akwance yaqini ya kammai ya zo gare shi al-yaqin al-maut al-maut me yasa aka kira mutuwa yaqini to ai duk abin da yake idanunka kamar yana ne an kware yanan wata rayuwa ce kuma mutumin da ke cikin hali na sharafa na fitar rai kuna ganin idanunsa na wulkata wulka yana kai kawo kallazi yughsha alaihi min almaut ko kuna gani yana kallon ku ba ku yake kallo ba wallahi wata halittan ce daban wata duniyar ce yaqini ne zo gare shi matarsa ga ta nan ba shi ba ita ina da ba magana kwanciya kuma ‘ya'ya da ke mama za mu sha nono an wuce wannan lokacin ya ko ‘ya'ya a nemo wata likita duk ƙwarewar shi likitancin ya tsaya shi ya tsaya shi kan shi likita mai ba da magani kar a mutu daga ciwo ciwon ya kashe likita ɗin Allah kenan jalla jalaluwa ita kanta yaƙini mutuwa za ta gamu da yaƙini don mutuwa ita ma za ta mutu kenan yaƙini ya tadda yaƙini a cikin bukhari annabi zakariya zai yanka mutuwa a ce da ‘yan aljanna ya ahalar janna khuludun bila maut wa ya ahalar nar khuludun bila maut ya ku ‘yan aljanna rayuwa har abada ta jin daɗi ba ku ba mutuwa ya ku ‘yan wuta an ce suna ganinta a ce hahiya ta zo muna so mutu ya abangiji a kashe mu Allah ce ikfa'u fiha wala tukallimun kar ku sake tankawa kar ku sake magana ku ci gaba da har abada mutuwa ma an yanka ta magana ta kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka tsare mu da mugun gani da mugun ji ka sa mu yi sa'an kyakkyawan ji da kyakkyawan gani da kyakkyawan aiki saboda kyakkyawan sakamako ai na'am Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba goma sha tara aya casa'in da tara wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka yaqinu bauta ma ubangijinka har dahir ya zo gare ka al yaqinu huna al maut sai dai ka sani yaqini kamar da na faɗa na da zango zango guda uku akwai ilmul yaqin kamar da Allah ya faɗa a sura mai lamba 102 aya ta biyar law ta'lamuna ilmal yaqin sannan kuma akwai ainul yaqin kamar da ya faɗa a aya mai lamba bakwai a dai cikin suratul takafur aya 102 yace ainul yaqin sannan kuma akwai haqqul yaqin ya faɗo wannan a cikin aya mai lamba 95 a sura mai lamba 56 suratul waqi'a inna hadha lahu haqqul yaqin ilmul yaqin ainul yaqin haqqul yaqin na bada misali wanda ya ce da kai ka'aba a makka take ka san wannan baka taba sanin makka ba amma ka da a can take wannan shi ake ce da shi ilmul yaqin ina maimaitawa ne kawai sannan lokacin da ka ganta sai ka ce au ka'abar kenan to shine aino ido ainul yaqin kenan saboda ido ya gani kenan lokacin da ka taba ta sai ka ce masha Allah wannan shine haqqul yaqin to mutuwa an kira ta yaqini ba sai ka ce yanzu mu tsakaninmu da mutuwa ai ilmul yaqin ne mun san tana zuwa ainul yaqin a ce da kai abu ainul yaqin shine kaga wanda ya mutu din a gashi nan ka wanke shi kai ka wanke shi kai ka zuba ruwa kai ka juya shi shi yasa har wasu daga cikin likitocin mu kan ce malam a zo a yi mana lacca kan abin da ake kira ya zamu yi da wanda mu ga zai mutu dan ana mutuwa a hannun mu da yawa mu musulmi ne mai musulunci ce mu yi mu yi amfani da ilimu na likitanci mu hada da karantarwa addininmu ba na man cewa shekaru kusan 25 a nan asibitin murtala sun taɓa gaita na yi lakca mai taken the care of the dying and the dead the islamic perspective kulawa da wanda gashi nan zai mutu da wanda ya mutu gagawar rigisgis a kar ya za mu yi wannan muhimmi ne kafin dangi su zo kila ya mutu a hannunka ya kai likita a matsayinka na musulmi me ya kamata ka gaya mai duk bincike an yi diagnosis an kare duk magani an bayar lokacin tafiya ne inna tabiba lahu ilmun yadillu bihi in kan lamsa ayyami ta'khiru hatta idza man tahat ayyamu safrataha hara at-tabibu wa khanatu al-aqaqir yace likita yana da ilimi inda da ragon kwana da zaran kwanakin rayuwa sun kare likita ma sai rikici ya zama abin da suke kira bayan da za a yi ku haƙura ku ɗauki mutumin ko a ce an yi referral an mera shi zuwa nuri ba ba magana referral ba ne ajalin ne kawai ya zo waɗannan abubuwa na koya mana darasi a rayuwa da ya kamata mu kiyaye to wannan shine ilimin yaqini da kuma ainul yaqin da kuma haqqul yaqin an ce za a aura maka wance in sake bada misali sanin cewa za a aura maka sunan shi mai ilmul yaqin na'am dangi suka zo akai abu na al'adu ga kaza ga kaza wannan shine ainul yaqin ran da aka ce an daura auren dinyar makaho ta nuna a hannun shiga ka dahir to wannan shine kuma haqqul yaqin ya kamata mu ƙara sanin wannan manyan malamai da yawa sun yi ta'arifin kamar Nasir Sa'adi a cikin tafsirin shi cewa wani irin ilimi ne yankakke zartacce wanda bayan shi sai aiki kawai suka bambance tsakanin yaqini da tawakkali ibnu usaymin Allah ya ji kan maza tawakkali shine kaza yaqini dukkanin su nan yan uwan ne yaqini istiqama da tawakkali duk mumini in ya rasa yaqini ya rasa istiqama tsayawa dotsar akan hanya ya rasa tawakkali to manya manyan jigajigai da ke haɓaka imani mutum ya yi rashin su Allah ka tsare mu Allah ka kare mu tsokaci na guda biyu ne amma ɗaya kawai zai samu saboda lokaci ɗayan zan jinkirta shi bayan na yi bincike da zan yi amma bai hana in yi ishara ba cibiyoyi na gwamnatin tarayya da muke da su a kano ko jihohin arewa me yasa wasu ne abokanan zaman mu ke zuwa su ci amfanin cibiyoyin mu 'yan yankin a bar mu a baya waɗannan cibiyoyin su ma a nasu ƙasar ba su ba da dama mu je tare da na federal government ne sai su zona ce ai federal we are all Nigerians to ai na fi ka Nigeriantuwa a garinmu na fi ka federalantuwa a nawa yankin ito laifin na sawaye namu ne ka ɗauki misali inda za ka je fgc federal government college kenan unguwa uku ai ta gwamnatin tarayya ce ku bincika mana adadin ɗaliban da ake ɗaukan su nawa ne 'yan kano nawa ne za kuma ɗauko ɗan kanon principal ku ya ci amana ya yi dalili miƙa abin ga kafirai shekaru kusan talatin na yi lecture a fgc a buloma a port harcourt tirar gamin gas college tun 1988 na yi mamaki a makarantar ta gwanin tarayya ce sunanta fggc federal government girls college a buloma in kasan port harcourt ba sai ya faɗa ba kashi 99 duka fure ne a makarantar ba musulmi wurin akan dakile admission ɗinsu kuma abin da ya ƙara tada hankali na a wannan lokacin mai karanta da IRK fasto ne ya za a yi haka kaifa yu'allimul islam al-kafir kai ito haka muke in suka bude makarantun su anan na catholic a Kano sai yanda suka ga dama suna shan kanshi Jefferson Thomas Jefferson Louis ka gani mu ne muka zamanto bazan san ciwon kanmu ba so na bada misalin FGC na ce kafin bincike na ya domin kira na aka yi aka min kuka jiya na ce ba magana sai mun yi bincike amma bai hana mu yi tsokaci kan abin da muka sani ba a san da wannan tai su ma 'yan Najeriya ne ni ma a kalaba ɗan Najeriya ne a banon damar mana ni ma a imo ɗan Najeriya ne yaya kake maganar Najeriyantuwa a nan can ka hana Najeriyantuwa a can to abin da zai baka haushin naka in ya zama jace malam da Allah ku yi hakuri ha kasar take eh saboda mukamin shi yake so ai kamar misalin da na bayar ne me yasa ba za a samu wani malami ba yayi sallah practically a je a sa a akwatin television a asibitocin mu misali AKTH a ko ina misali waɗanda ke kwance ba lafiya su dinga ganin ga yanda ake sallah da mutuwa tana iya zuwa sai wani ce a to asibiti kamar nan mala ai akwai kiristoci nace amma Allah wadai da irin wannan magana ta kufa a Kano zaka ci akwai kiristoci a gidanmu to me yasa in mukami na CMD ko kaza kaza ba ka ci akwai kiristoci a basu sai ku ci a muke ku basu mana wato kun tsara duniyar ku lahirar ku baron ku da ita wannan ɗaya ne cikin misalai shi yasa muna jaddada muna roƙon Allah ya ƙara rahama ga sakin Kano Ado Bayero irin tsayawar da yayi yace akul ko kafa mana coci a biyu ke kana bukatar tsayayyu malam kana bukatar rantsatsu a janibin da suke da shi amma shugabancin da ya zama labo labo in ka je magana za a taba shi ne haridin idza ma sima khasfan jahuhu wa idza yusamu ilahu lam yahrudi inji ina cikin daliya sai ka iske yana kumbura da an taba shi a taba Allah ce malamai ina kuke ga harkar ku can tir da irin wannan jagoranci Allah ka tsare mu ka gyara wannan tsokaci da na gaya muku ban yi ba hannunka mai sanda ne kawai nayi tsokaci na biyu masifar barace barace ku dan hakuri kadan bara ta zama ciwo gare mu ta ya za ka haifi ɗa ka kuma turo ma duniya ta maka tarbiyyar shi ka ci amanar haihuwa wallahi billahi talla kuma wannan yanki namu na arewa mun kasa magance wannan matsalar kaga ƴaƴan musulmi wani yaro da bai kai shekara bakwai ba kun turo shi leƙa gidan mutane kana ba wannan sai ga guda biyar sun sake zuwa gidan to ka sani dan abin da ake da shi kenan aka baka ya zai da guda biyar din ka haifi ɗa ka turo shi Kano ko wani birni je ka nemi Qur'ani shi alaran man baka aje masa buhun shinkafa ko gero ko komai ba ba garuwan mai ba kudin mage aje ya karatu ai suna Allah ne randa kina daka Allah ya baki ruwa ba zai bata ba wallahi dan bata nema ba wannan cin amana ne da haka dole alaran mu'min su tilastu ku fita ku je ko nema abinci in ta ɗauro shi ma jira yake a kalato a bashi kuma kalli wani irin abinci ne wani kila ma an gama jaglogala shi a gidan haka za a bashi wannan yana da yana da illoli iri-iri da farko dai akwai kashe zuciyan yara su zama lusarai marasa zuciya ya hana musu sanin kimar kansu don ana iya ma ku tashi ku ba mu za su sake dawowa cin amanan yara na biyu na uku wannan yakan bijirar da su zuwa ga wato ainihin mugun hali leke-leke wasu in su samu hali suna iya shiga da su yi sata an sha ba da kes na complain irin wannan duk laifin yana kan iyayen ke kuma hukuma baki ɗau mataki da ya kamata inda gaske ne ku yi harkan nan gata mana ba ma bukatan wata unesco ta shigo ba ruwanmu da su ba ruwanmu da wata unesco kano gari ne mai albarka mai cike da zakakurai masana wanda inda ilimi na magana da ya a kanan nan akwai kwakwale kintsatsu rantsatsu kyankyasassu a fito da tsari hukuma ki gina katoton gida ki sa kuma doka mai zafin gaske yaran nan a ba su gata da ta fita kowa duk wanda ya haddace ƙur'ani ko bai yi boko ba ku ba shi digiri yau kaje ka iya turanci turanci kamar zakara ba ƙur'ani kana digiri ma da cin ƙur'ani fa su ne jarumai ba wasu masu maganan wasan shirmin wasa wai jarumi ba ina jarumtaka ga aikin sabo laysa man yaqtaw laysa man yaqtaw turqan batala inma man yattaqi laha al-batal ji ibn al-wardi wannan abu ne mai ciwo akwai cikin shugabannin arewa da da wannan bakin cikin suka mutu suka ce shi zai maganin bara ne Hassan Usman Katsina Allah ji kanshi kullun taro sai wannan magana din ah to an je neman Qur'ani ne har ka ji mutum wai malami ne ce Qur'ani aka je nemowa aka ramaka Allah ba mu ga danka a titi ba ba yayanka sai yayan wasu hada hawa wani lokaci sai ka ce ni waɗannan yara ba ma zan ba su sadakan ba to amma laifinsu ne yunwa ta kan musu sai ka ba su dole ne sai mun zauna da malamanmu da shugabanninmu da sarakuna da kowa a kalli wannan a matsayin wallahi bala'i ne kaga 'ya'yan musulmi rarraf sun fi ashirin suna tabara na sha ba ku misalin yaro da ya zo nysc wata rana a wani gari cikin arewan nan arne ne sai yake gaya ma abokin zo in nuna maka yadda suke make I show you how them be haka yace make I show how them be sai ga malan yara sun kai ashirin suna bara tafiya da albarkar annabi maula ka ji wata hausan da bata da kan gado sai ya sayo biredi ya yaga biredin ya wurgi da biredin ƙasa ya kuma taka sannan ya ce alamajiri sai ga su yiwu sun zo inda aka kira su ya fata ka biredin suka dingawa a kan biredin sai kalli ɗan wanci ka gani ko na so dambe haka suke musulmin kuma suna son su mulke mu suna da uku da nafsi ma mun kasa gyara abu su leƙo mota shi abin da bai kamata ba laifinsu ne al'umma ce ta zalunce su laifinsu ne iyayen ne suka zalunce su laifinsu ne kila ka ce malaman suka zal don ba sa magana a kai ba ɗau mataki ba practically laifinsu ne masu mulkin suka zalunce su ta wannan tabbatar maka wannan matsala ce babba don haka ire-irensu ma an sha sace mana su pasto ya zo musulunta a nan masallacin shekaru uku yau daga jos ya ce barin gaya maka malam yin ke gaya ofis ya ce wallahi kona wasa ce kamar ya ya ce to waɗannan almajiran naku ya faɗi sunan wani pasto a bukuru ya ce yana da ɗari biyu na almajiranku ya kwashe ya ɓoye su ɗari biyu duk wannan masu baran ne kuma da aka yi yunƙurin ƙwato su yaran ke cewa ba za mu dawo ba kun watsi da mu mun koma ga Yesu almasihu bahaushen mutum Allah ka gyara halinmu ya rabbal alamin اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وفي ذرياتنا ونعوذ بك اللهم من العجز والكسل ومن الهم والحزن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أتمم علينا نعمك الظاهرة والباطنة اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم ارحمنا رحمة واسعة اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزن الثقل يا رب العالمين وكره إلينا الكفر والفلان وجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع ولا يرفع يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا ورفوا ولا تختلفوا أديدي تسهو أديدي تبارك الله فيكم شكي دا وجي أتبت الدميك وانسهو يا بارك الله فيكم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطاف عليهم ولدان مخلدون ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نئيما وملكا كبيرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Uh, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uh, insha Allah tsakanin magarba zuwa isha a wannan masallaci mai